بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
ليكون همك إقامة الصلاة
ليكن ليكون همك
أكيد يا أمرين لك هذه لما يكون ليكن همك نعم أكيد يا أمرين نعم ليكن همك إقامة الصلاة نعم wato mana a kamata salati Mhm.
ko Ah.
a ya zama nufin kai zama tsaye da sallah ne la da salati ba samun sallah ba wato mana a cikin nan abin da yake nufin ya bayyana mana yana son ya bayyana mana cewa shi a wajen sallah abin da ake bukata bawa ya samu a wajen sallah shine ya samu sirrin da ake koyarwa a cikin sallah ba wai kawai zai yi sallar shine abin da ake bukata in an ce kiyamu salati abin da ake nufi shine mutum ya tsaye da sallah ya ba da rukunanta da sunnoninta da duk wani abu da ake bukata Na'am.
sannan kuma ya zama da cewa ya kafu gaba da ita sallar ita kanta Mhm.
ya zama yana han- ganin wanda zai yi sallar da shi kawai wannan shine abin da ake bukata a wajen duk mutumin da zai yi sallah Na'am.
kuma abin da ake nufi da ikamatu a luga shine ka cika abu Na'am.
isa idan laraba suka ce a kama fulanin darahu wane ya tsaye da gidansa ma'ana duk wani abu da ake bukata a gidan ya iya tsayawa ya iya kawo wannan abu an gane ko to shine abin da ake nufi mai kama saboda idan ka zo da sallah kawai idan ka yi ruku da sujjada wannan kuma kawai ka yi abubuwan ka ne kawai kamar na motsa jiki abin da ake bukata dai shine ya zama cewa a duk wani abu da ake bukata sallan nan ta kawo maka hushu'i ne na tsoron Allah da kasantar da kai da yanki tare ya zama duk ta kawo maka wannan abu to shine in ka yi wannan abun ka tsaye da sallah shi za ma da dama za ka ga amma ga can ma gaba abin da ya kara faɗa Fama kullum musallin mutum.
idan ba dukkan mai sallah ne yake muslimin ba ya wanda za ga mai sallah ne shi amma ba bai tsaye da sallar kasa shi za ka ga cewa duk inda ubangiji madaukakin sarki ya kawo lafazi na cewa tsaye da sallah ba za ka ji ya kawo na sai dai ka ji ya ce ka mutu Na'am.
daga Allah ya zina yi mai nuna birgai ba wai kimo na salata shi rabbi ji alni mu kimo salata har wanda ya faɗa kenan ko Na'am.
can kuma da yake cewa ka mai salata da cewa wal muqimi salata duk dai za ka kowane daga cikin lafazin da zai zo za ga dai kama kama ake cewa Na'am.
ba wai ana magana da jan cewa mutum wanda ya yi sallah ba yauwa amma wani yabo ne za a yi ba aka ce Allah fadin lafazin cewa wanda yake mai yin sallah kawai ba ko a yabe shi sai dai a ce wanda ya tsaye da sallah Na'am.
a ko can da yake faɗa yake cewa wani musallin Allah jinan an salatin sa wani a kaga bai ce wani mukimin da salata ba ko a bai faɗa ba cewa wani musallin kawai dan kasan cewa akwai musallin akwai kuma mukimin salati kuma akwai wanda zai sallah kawai ya bada ita yadda ake faɗa amma kuma akwai wanda shi kuma in yayi ta zai bada ita da rukunanta da shauranta da kuma duk wani abu da ake bukata na hududi da kankantar da kai Na'am.
kisa ko da aka ce inna salata na hana alfasha wal munkar amma ya ga mutum yana tayin sallah kuma yana ta aikata alfasha aka tabbata cewa kenan ba ya kamata salati yake ba sallah kawai yake yawa bambanci kenan tsakanin wannan to shi sa yace ba kowane mai sallah ne zaka same shi musulmi salati abin da ake bukata a wajenka shine kamata salati
As-salatu ita sallah tuhuratun lil da qulubi.
zai gaya maka waɗansu samara samara ko kuma natija natija wajen guda shida waɗanda ya kamata a ce an samu a wajen sallah idan dai sallah kai ka mata salatin kai Mm.
ya kamata a ce mutum yana samun waɗannan abubuwan da wajen Na'am.
na farko ya ce wadda kowanne daga ciki kuma ɗayan in ka same shi ne zai hawa da kai zuwa samun na gaban Na'am.
kuma in ka samu wancan na biyun shi zai hawa samu ka zuwa samun na uku haka yake haka yake Na'am. As-salatu yace kaga sallah tuhuratun lil qulubi min adnasis a zunubi.
a- yace mai dau mai tsarkakewa ce ga zukata me me Adnasis zunubi.
daga da waɗannan na zunubai Na'am.
da koyaushe sallah abin da take kawowa farko shine za ta tsarkake maka zuciya da duk wani aibi da duk wani zunubi saboda mai saboda ita a cikin ta akwai hududi akwai kankantar da kai akwai inkisari akwai iftikari da bukatuwa zuwa Allah da makamantan irin waɗannan abubuwa Na'am.
shi idan bawa ya zama ya kankantar da kansa zuwa jira- girma na ubangiji madaukakin sarki da sai Allah ubangiji madaukakin sarki ya tsarkake shi da kowane irin aibi sai kuma ya sa daukata so ita zuciya kamar yadda aka sani tana zuwa ne daga alamar isi tun da ku ta zo daga alamar isi ko yaushe ita abin da take so ɗaukaka take so ba ta taɓa yadda da kasance ba ko yaushe to amma sai Allah ya bata wani abu wanda shi kuma wannan abin sai ya mata kariya sai ya sa ta a cikin jiki Na'am.
sai ya zama bayan tana zaune da alamar arwahi sai aka kawo ta kuma alamar asita da sai aka sata Na'am.
wannan kariya aka yi mata Mhm.
tunda ita kullum abin da take kokarin ta dauka shine kamar yadda mai daliya din yake fara cewa ita shi zuci zuci rai an yi shi ne a, daga sama sama haka sai ya zama kullum abin da yake kokari shi sama sama sama za rai shi baya da kaskanci ko yaushe dawaka yake so kamar yadda shi kuma jiki an yi shi da kasa ne shi kuma ya zama kullum abin da yake a kasa yake so ya zauna ya huta ya kwanta ya duk abin da yake na jin daɗi ne za a ga shi abin da yake so ya tasa fulin ne da shi shi kuma rai an dauki an yi shi a sama ne za ka shi kuma kullum dauka yake bukata kullum dauka yake bukata to da aka zo aka hada su sai zama shi rai kamar an masa wata kariya ce ta dole To amma tunda Allah ya masa kariya sai ya bashi wata kofa ta yaya zai ya koma asalinsa yanda zai koma asalinsa shine koma alamar izinin nan sai Allah ya bashi To wannan kofa da aka masa shine aka bashi sallah sannan bangaren ne idan ya kaskantar da kansa sai ya kokari ta wannan hanyar sai ya kusanta zuwa ga Allah saboda kaskantar da kansa ya koma kuma haka daga nan shi kenan rafi koma zuwa alamar fizikin kamar yadda yake na'am Eh, shi sa shi kankanta da kai yake shine mafi komai kuma shine babban darasi da ake son a mutum ya samu a wajen Allah Eh, domin shawar kadir jilani yana faɗa yana cewa na zo duk ƙofofi kowace ƙofa idan na zo sai yanga an masu tsina cikin ta ina neman in shiga sai yanga ana masu tsina yace sai na je wa ƙofar zulli wato tsakanci ina zuwa lokacin da na je sai na tarar babu kowa a wajen sai haka sai na shiga sai na dinga jama'a na cewa ku taho ga hanyar da za ku sadu da ubangiji ga hanyar da sadu da ubangiji domin wannan ita ce hanyar da ba kowa ne yake son ta ba kowa ta shi wata hanyar yake bi da ba to haka shi sa shi abin da ake bukata dama a mutum ya samu a wajen sallah babban abin da ake shine kuduci yawa da kuma zulli da inkisari abin da ake bukata wannan shine samara ta farko da mutum zai samu a wajen sallah
wa istiftahun da kuma budewa da babu guyubi idan misali mutum ya zo kamar yadda muka faɗa dinnan cewa ubangiji madaukakin sarki ya halici ruhu kuma ya sa shi a cikin jasadu kuma ya masa kofa ta yadda zai iya saduwa zuwa ga ubangiji ya kuma komawa zuwa wannan halam din da yake na da shine halara ta rabbaniya kenan to idan ya zama cewa bawa ya wannan kaskantar da kan shi Allah ubangiji madaukakin sarki zai kusanta shi zuwa gare shi na'am idan ya kusanta shi zuwa gare shi kaga ya samu kusancin kenan zuwa ga Allah yanda har zai samu kaman wani mabudi ne da zai zo nema a bude masa halara ta ubangiji masa kaman wato ya zo inda zai kwankwasa kofar kenan na'am shine yake istiftahun ita sallah na jijir ta biyu shine istiftahun ita neman budewa ce da babul guyubi ga kofa ta gaiba ta ubangiji masa Mm. as-salatu ita sallah mahallul munajati ita muhallin ce na munajati shi ma wannan natija ce na sallah cewa kamar yadda hadisi ya zo almusalli na jira ba hudun nan Na'am.
mai sallah yana asiri da ubangijinsa cewa lalle lalle ko in ya zo yin sallah tun da zaka asiri da ubangijin ka ai dole ka tattali zuwa wannan kamar yadda mai sallah yake fara na'am kamar yanzu ko wajen sarki zaka je na gari aka aka ce jiya sarki ya kira ka za ku je ku gana da kai da shi aka aka sai ka yi kokarin yadda zaka yi in sutura ce ka yi tattalin wasu irin masu sutura zaka sa tukuna na'am kuma akwai ta aro ne ka samu ka sa domin dai ka je dai ganka a cikin kyakkyawa kama ba ku ubangiji madaukin sarki tunda shi kuma ba jiki yake kallo ba ko Mm.
shi kuma zuciya yake kallo ka ga zuciya kai kamata kenan ka gyara kai kuma kafin ka kusance shi Na'am.
kada ka ce za ku kusance shi kuma zuciya ka tana ta wani tashwishi kana tana can kana tana can kana tunanin me na duniya kana tunanin wannan abu saboda ubangiji madaukin sarki kamar yadda yake faɗa cewa a cikin hadisi cewa na raba sallah tsakanina da tsakanin bawana kashi rabi biyu dan bawa ya zo ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai ya ce hamadu ni rabbi bawa bawa na ya yi bi zai ce arrahmanir rahim sai ya ce majidani rabbi a abdi kai afwan bawa na ya girma idan na zo na ce maliki yawmiddin sai ya ce wa wada ilayya abdi bawa na ya kowane lamarin sai zuwa gare shi. idan na ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai ya ce hazihi bayni wa bayna abdi wannan tsakanina da tsakanin bawa na kenan idan nace idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim sai ce hazihi li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan roƙo ne na bawa na kuma duk abin da ya tambaya zan bashi kaga wannan a nuna irin kusancin munajatin da mutum yake da wajen ubangiji kenan domin a wannan muhalli ne mutum kadai zai iya samu a cikin ibada a ce yana munajati tsakaninsa kamar asiri ganawa tsakaninsa shi da Allah na'am to shi ma wannan ba karaman natija ce ba ba wanda sai a sallah ake samun ta
kuma adinul musafati sannan shi kuma ha'ila yau shi baramu ne wato wajen haƙawa ne na almusafati tsarkake zuciya a nan ne zuciya za ta zama da cewa za ka sami tasfiya wato tsarkakewa shi ita wannan safa'a ɗin har ya fi munajatin ba na'am
shi wannan safa'a ɗin shi ma wani abu ne kamar ganawa ce tsakanin kai da Allah amma kuma a cikin asirracin sirrin sirri tsakanin kai da Ubangiji na'am yauwa shi wannan yana daga ciki shi sa ibn al-farid da yake faɗa yake cewa wala qad halau halautu ma al-habibi na kadai da tare da masoyina wa bainana sirrun tsakanin mu akwai wani sirri arqu minan nasim shine mafi siranta minan nasim daga iskar nasim idan zara lokacin da take to wannan shine sirri da yake tsakanin da shi da ubangiji shine musafatul abdul rabbi kenan tattasi'u fiha mayadinul asrani wai a cikin sallah ne ta tasiyu ma yadinu biranen nan fagai fage-fage na asirana na sirri ta tasiyu take yalwata wannan shine natija na biyar kina a nan ne wato ma'ana duk wani fage wanda yake na asraru tsakanin ka da kai da ubangiji mata ta sarki a nan ne take ƙara yalwata gwargwaron irin kusanta ka da Allah da kuma irin kushu'in da ka bayar a cikin sallah gwargwaron irin kuma abin da za ka samu
wata shiriku fiha shawariqul ko anwani masu hudowa na hasashe hasashe take yin haske biya a cikin ta shi A'a.
wannan shine natijar shi kuma na shida kenan wanda mutum bawa zai samu duk dai ƙara matsayi matsayi ne wanda mutum zai ƙara kusanta ne zuwa ga Allah
alima wujudud da'afi minka ubangiji madaukin sarki ya san samun rauni minka gare ka fa qallala adada saboda haka sai ya karanta a ada da lissafin sallah adadin sallah ya san bawa tare da tsawon zamanin da kake da shi a cikin rana wajen awa ashirin da hudu inda za a ce ka zo ka dinga yin sallah kana ka a kaza na'am ta wuce adadin da yanzu da aka faɗa sai ba ka ga ya ya ya ya kosa sai aka sai ubangiji madaukakin sarki sai ya karanta adadin sallah sai yake sallah biyar za ka yi kawai a cikin waɗannan abubuwa sai ya na'am sanya maka sallah a farkon rana yanda bayan ka tashi da gafla rafkana irin abin da kai a cikin bacci da shirinsu da waye da waye da waye ka rafkana ka ma- shiga wani hali kuma wanda ma zai sa kama kaman in ma baka manta da Allah din bare amma dai ka shiga wani hali to kana waye gari sai kuma ubangiji madaukakin sarki ya ce sai wani abu wanda za ka kusanta zuwa gare shi sau da haka sai ka yi wannan abin wanda wannan abin shine zai sallar da za ka yi ta sa asuba kenan sannan idan rana kuma ta yi tsakiya kuma lokacin shi ma a wannan lokacin ka aikata duk wani abin da za ka aikata shi ma na rafkana a dan wannan tsakanin shi ma Allah zai ce ka ƙara yin wani abu wanda kuma shi ma za ka wanke wancan abubuwan da kai haka na idan lokacin da rana kuma ta kusan tafiya bayan la'awajen la'asar kenan shi ma sai ya kuma cewa ka zuwa kusan ta zuwa gare shi haka na kuma farkon dare shine magariba sai kai kuma haka lokacin da kake kuma komawa kuma kake son ka kuma komawa bacci sai ce dai ka zo kuma lokacin kai ka ga ubangiji madaukin sarki ya karanta ita wata sallar adadin sallar tare da kai ibada tare da kai saboda ya san kana da rauni na'am wa alima ihtiyajaka ila fadli kuma ya san bukatuwarka zuwa falalarsa fakassara amdada sai kuma ya iya wata madadin ta sai ce to sallar nan idan ka zo ka yi ta kwaya daya idan ka yi in tare da jama'a ne za ka ce za a baka lada 25 a wata magana kuma za a baka lada 27 wanda kuma kowane lada daga ciki yana da daraja goma kaga a cikin kowace sallar da ta ji jami'i kenan Mhm.
kana da akalla lada daraja daraja guda 250 abin da kake da shi kaga ai madadin da yawa kuma tare da cewa sallah biyar ɗin nan da za ka yi sai aka ce kuma kowace daga ciki bayan da ta sallar nan hamsin ne aka rage ta koma biyar sai aka ce amma kuma duk ladan hamsin ɗin nan yana nan aka an rage adadin amma kuma fallata yana sau da ya san irin buƙatu da kake da ita
alhamdulillah